والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na lahadi daren litinin talatin daidai da wata na uku watan rabi'in al'awwal hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da sha biyar da wata na goma watan oktoba biladiya dubu biyu da ishirin da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na fikihu a cikin wannan littafi mai alkhairi da albarka na iziya a cikin bangaren fikihun malikiya wanda yau za mu tashi darasi da 23 da yardar Allah subhanahu wa ta'ala a satin da ya gabata darasi na 22 mun yi bayanin akan abun da ya shafi kasar aga ne da kuma abin da ya kamata a ce mutum ya sani game da sallar tafiya kuma lokacin da ake haɗewa da lokacin da ake yin wannan ƙasar. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Yau za mu tashi sabon karatu da mace faslun, fasali da ya zo ya muna fi bayani kaifiyatul jam'i salataini al-mustarikaini min min kaunihi jam'u taqdim aw ta'khir. Wannan sabon karatu ne da malam zai shimfida muna da zai bayanin yadda ake hada salloli guda biyu idan masallaci mai tafiya wanda ke cikin hali na bulaguro ko larura zaya hada salla guda biyu kun bai ci karatun masha Allah mala ce wasifatul jam'i bayna as-salatayn al-mushtarikatayn fil waqt rukhsa hada salloli guda biyu sifar hada salloli guda biyu wanda suka yi suka mushtarikai ne suka dace a lokaci guda suka dace a lokaci sallah biyu daban-daban amma kuma suka hadu a lokaci daya mala yace rukhsatun wannan wani rangwame ne wani sauki ne da musulunci ya zo mana da shi saboda addinin musulunci yana kula da masu yin sa da kuma halin da suke kasancewa daga wannan rukhsa ba karamin al'amari bace idza kana fil barri duna al bahr in har mutun yana cikin sarari ba cikin teku ba ana zancan cikin sarari ma'ana yana tafi saman kwalta shine sarari ko ko kuma jirgin jirgin sama duna al bahr banda teku teku ita tafiya ce a saman ruwa wace fa idza zalati shamsu ala al musafiri idan rana ta shuɗe ta gushewa matafi wa huwa fi manhalin a lokacin da ranar ta gushe shi wannan masallacin yana asalin ƙasa a asalin ƙasa ƙasa inda zai iya sauka ba ana nihin cikin ruwa ba shine manhal ƙasa au huwa rakibun ko kuma a'a yana saman abun hawarsa wana wannan zula kuma sai ya kudurta cewa zai sauka daga abun hawa ba'da al-ghurubi bayan rana ta fadi sai ko zai sauka to zai sauka ne a idan rana ta fadi shi kuma yana a lokacin rana ta zautana tsakiya ta ta karkata daga tsakiya an kenan lokacin sallar wace azhar to shi kuma ba zai sabka ba biskin ko jirgin ba zai sabka ba to sai kuma magariba kun bai karatun biskin su ba zai tsaya ba sai magariba ko kuma jirgin su ba zai sabko ba sai magariba to ya zai kasance ya sallah ya raye sallah shine malake cewa anan abin da zashi yi jama'a bainas salataini jam'an suri sai ya hada sallah guda biyu jam'i na suri me yasa ga ce mas me ma'anar jam'i suri jam'i suri shine ka ka jinkirta sallar azhar sauran misalin a ce minti biyar ko goma lokacin azahar ya hita la'asar ta shigo to sai ka kabbarta azahar za ka bar yin azahar ne sai gab hita lokacin azahar kin amma la'asar ba ta shigo ba to sai ka yi azahar kin kana ida azahar kuma lokacin da yami ya fita sai ka yi la'asar a farkon lokaci wannan shi ake yi da jam'u jam'u suri kun gane zan dinga tambayoyi nan da gaba mun gane jam'u suri na'am an bayyanta da kyau masha Allah to malai yace idan mutum yana saman abun hawa sai ya kudurta cewa ba zai sabka ba daga wannan abun sai bayan sallar sai a magariba to yadda za shi sallar azhar da la'asar shine ya jinkirta azhar kada yayi ta a farkon lokaci sai ƙarshen lokacinta kamar lokaci zai fita sai yayi sallar azhar yana ƙare azhar lokacin sa na fita daga sai kuma ya tashi kawo sallar la'asar a farkon lokacinta wannan shine ma'anar jam'u suri mafhum mun gane masha Allah malik ya cewa yuqi'u adh-dhuhra fi akhirih wa fi akhir waqtiha wal 'asr fi awwal waqtiha zai tsayar da azhar ne karshen lokaci a lokacinta la'asar kuma a farkon lokaci shine jam'u suri kamar ne bayani وكذلك إذا نوى النزول بعد الاستقرار وقبل الغروب haka kuma idan mutum yayi ya kudurta cewa ba zai sabka ba daga abun sama hawansa biskin su ba ta tsayawa sai lokacin da istirar wannan wannan yake da suna jalla asar janal asar jan rana ta yalo za ta fadu sai bayan wannan jan amma kuma kafin magariba magariba ba ta yi ba kuma la'asar tana ta an zo ƙarshen la'asar to ya za shi malike cewa wa ya jima ubainal magharibi wal isha a nan magariba sai ya jinkirta ya barta sai haɗa sallar magariba da sallar isha shi ne ya jinkirta magariba sai zuwa ƙarshen lokacinta sai ya yi ta yana ida ta kuma sai ya tabbatar wannan lokacin sallar lisha'i ta kusa me yasa malai faɗi wannan saboda su malaman malikiya ba su yarda da ai jam'u taqdim da ta'khir ba su yarda ai ba su yarda da jam'u taqdim ba a gabatar da sallah kai sallah kafin lokacin ta yayi shi ka suka kawo jam'u suri amma abinda muke amma abinda muka malamai suka karantar da mu akai wanda kuma yafi karfin hujja da dalili shi ne za ka iya yin sallah kai jam'u takadim yanzu misali kuka tashi daga tawa a onzar misali sai a ce duci sai kaddara sai a ce trezor trant kuna duci to idan ka tsaya a zahar za ka iya hada da lasar a wannan lokaci a iya fahimtar malamai magabata wanda wannan fa'inta shi ta malaman malikiya za ka jinkirta amma malamai suka ce za ka iya haɗawa mun banci karatun wannan sauƙi ne saboda ya ce duk ta iya sai ka duk lokacin sallah sai ka tsaya ka yi sallah kaga kuma akwai tsaiko a cikin al'amarin to shi musulunci yana sauwaƙawa dan adam game da abin da yake so fa ba ka iya raba su tafiya tattara a kansa za ka tunaninsa kullum tafiyar ce to kuma ana buƙatar a samu natsuwa a cikin sallah ko kun bai ci karatun Allah ya dacar da mu malik ya cewa wa yajma'u bainal maghrib wal isha'i lil maghrib wahda kuma ana iya hada sallar isha da magriba a farkon lokaci na magriba idan har ana ruwan sama in har ana ruwa da sharadi lil madar in har akwai ruwan sama ko da aka kira magriba an shiga masallaci malam sai hadari ya barke ruwa ko ta ko'ina ko kuma a ga alamun fa wannan hadarin in ya taso sai abin da Allah ya yi irin misalin lokacin malka yanzu kaga in aka ce a yi magariba a watsa kuma lisha'i a dawo wala Allah wani ya tafi zai dawo ba ba zai samu ladar jam'in ba ko to saboda musulunci yana son alkhairi wa kowa sai aka ce limami ya hade sallar magariba da sallar isha amma nan ba kasar ba za a yi ba za a hade ne a yi magariba guda uku isha'i guda guda hudu sannan awaci daga nan kowa in ya shige ya shige kuma a ji tsoron Allah in aka haɗa sallah ba a tsayawa fada hira kuskure ne kaga wannan zaman fadar ya kamata malamai su dinga wa'azi akan haɗarin zaman fada wallahi akwai haɗari kwarai in ta kama za a zauna to a kiyaye abu guda biyar duk wanda ya kama shi dole sai ya zauna a majalisi a fada to ya kiyaye abu guda biyar na farin ya ji tsoron Allah ya gudda gadinsa da kallon haramun matan mutane da ɗiyan mutane ka ji tsoron Allah ka daina kallon su ko kun fahimta a san fa yanzu wani akwai shi da sa idanu matan mutane ta biyo ta ce yoshi sai ka jira tambayar wani ko yoshi ne ta aihu kika gani a ciki gare ta wace illa billah Allah ya raba mu da wannan wannan sharri wannan musibar ta wannan zamani wani ba duk tsawaran da ke biya ungo su duk ya san su duk ya sani hatta kwanakin watan su wani ya san cewa fa wanda za shigo wata na ƙarshe amma wallahi da zaka tsare saka ce dan Allah ya zana maka farillan sallah guda shahadu na rantsi da Allah bai san su ba amma duk wata zawara karama da babba ya sani mai dabi akwai wanda fa in ka san zawara sai ka gansa ke maka akwai mai aihuwa daya akwai sake da wawa akwai kaza akwai wani mijin ta ya mutu duk sai zano maka amma farillan sallah bai sani ba to in zaka zauna saman hanya to ka gudda ganinka da kallon haramun wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim kace wa masu imani su gudda ganin su da kallon haramun abu na biyu su dinga gudda kazanta akan hanya a dinga share hanya da duk abin da zai zaman tofa a kazanta ne kazanta maddi wal ma'anawi kazanta maddi wal ma'anawi akwai wata kazanta wadda ba shara bace amma shara ce a cikin asali irin ya zaman to a inda kuke zama daga inda sai ga ana samari da ƴan maza suna taruwa ana shaye-shaye ko ana sabon Allah to sai ku yi kokari ku dauki mataki na hana wannan abun kun guje kazanta ko kuma a hanyar ta yi datti a share kada ji za a ce sai meri ta ta bayar ga cikin haƙƙin shugaban ne sharan hanya sharan mazauna hanya ne su ne Allah ya dora ma wannan haƙƙi da bike na a dinga gudda gudda kazanta abu na uku in aka biyo ake muku sallama ku dinga karbawa in mutun ya ce assalamu alaikum ku ce masa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh ku amsa masa wannan sallamar haƙi ne abu na hudu irshadud dal duk wanda ya bata yazo na neman yana yana neman a dora shi akan hanya idan Allah ina ne huri kaza wace hanya za ta kai ni huri kaza to ku nuna masa ko kun bayyana idan kaga mutun yana neman ya bace to ka ka ka dora shi a hanya a matsayin ka na mazauni hanya in ba ka iya wannan to kamar zama saman titi abu na biyar na ƙarshe bayan ka ka gudda ka zamanto mai mai nuna wa mutane hanya to kuma ka zamanto kana kawo agaji wannan hanyar ana misalin mutum kaga mutum ya yi accident ba da amin ba kuna nan sai ku kama ku ɗan agaza masa ko ya yi baci da makamancin wannan sai a kawo masa agaji to in ka san ba ka iya kiyaye wa'innan abu guda biyar to bai halitta ka zauna saman titi bai halitta ya haramta gare ka zama saman titi kuma sai ka bar zama saman fada ina fatar mu fahimta to da haka idan aka haɗa sallar isha da da magariba to kai kowa gida zai shige ba wanda zai tsaya wa shi wani zai ce gidan ne malam bai zaunuwa haka ne a sosai su ce ai gidan ne matan ne ba a jeje da su wannan ma ba a jeje da su ba ga bai yana ba a daidai da mazan da matan haka mazan ma ba a daidai da su na sha faɗa da cewa da kowa zai kiyaye irin abin da Allah ya ɗora a kansa na wajibai na zamantakewar rayuwar aure wallahi duk duniya ba inda zai birge ka zauna kamar gidanka sau da ai ita damun tushen auro mace don a samu natsuwa ne don a ji daɗi ne ko kun bai karatun tushen yin auren al'asul na nikahi dan a samu natsuwa da kwanciyar hankali duk wanda ya aure bai samu natsuwa ba to bai kiyaye abin da ya kamata ya kiyaye bane akwai manufa akwai manufar da take sa ayi aure daga cikin manufar yin aure jama'a dan mutun ya samu natsuwa to shi kuma daga cikin samun natsuwa shine sai ka auro kalarka haka ne malam bahaushe ke cewa rigar rake ma wuyanka daga gan daga nesa kana gane ta duk wanda ya dauko rigar ta tafi karfin wuyansa sai aka ta sabko masa kasa ba haka bane to galiban maza ba ma wa kan mu'adalci tsakani da Allah wani fa yana ganin kalar kanka ka san cewa bata dace da kalar ka ba ba kalar ka bace wannan wala bani labari cikin aminai yace akwai wanda ya tashi aure yace malam ku dinga mutane na siya su san me manufar yin auren ce aka yi ce wani ne tashi aure ya aure ta zawara abokanan suka ce masa kadfa ya aure ta e kwari a bari fa kwariya ta bi kwariya dan in kwariya ta bi akushi karewa take yi haka ne e kwariya ta bi kwariya yace ina ai sun gane wa juna tana yi kaza da kaza karshen dai sadakin ma sai da abokan suka yi tattara aka dan bashi aka aka daidaita malaran da aka kawo amarya washe gari aka samu matsala abokan suka ce masa wanda fa wannan matar ta fi karfin ka ba ajin ka bace ba ka iya kula da ita yace ina sai in ba ta so ne da ake zaman kalmisa irin al'adar tamu ko zaman kalmisa tace abokan ta su zo ya kawo nama aka yayi kokari yayi kwanci kwanci kwanci kwanci kwanci kura ya ya ware wata jika takwas ya sa wani ɗan gaba gobe suru ne ko akuya ya ɗan daidaita sai ya tura mata nan cikin ƙawayenta ta kirasa ta ce ni ba ruwa ta cikin tsiya ta ce na ce maka abokai na za su zo ka kamin ƙafa wata wata masakar ƙafa malam ba ce waƙiji ba zai ƙi gani ba ko da ya gani ba zai ga da kyau ba to galiban maza ba ma kan mu adalci daga dan Allah samari duk wanda zai aure to ka tsaya ka na tsuka san wa zaka aura shin ta dace da ajinka na fari akwai matar da kana gare da kai ka san wallahi a wadace dai baka da halin kula da ita dan dai gidansu dai ka san dai gidansu dai aka barka da sharjikin ta gidansu a yadda ubanta yake kula da ita kai ba za ka iya ba tsakanin da Allah kuma cin amana ne ka aure ta kuma ka ka kodade mutane gaba daya daga sai bari mai ƙarfi irin ta shi ma ya ɗauke ta sai a can a ta ta yi kogun bai ta haika demo wadda daidai kai daidai ruwa daidai tsaki amma in ka ɗauko baka karta haikarinka to za a samu matsala wai ba za ce kada ka aure ɗayan masu a'a in za ka aura ka sai inda za ka aure malam wannan karatu ne mai girman gaske to daga cikin abun da ya sa ba a samun natsuwa a aure shine mazan sun kauce wa manufar yin auren dan me ake yin aure daga cikin manufa ana samu na tsawato mu babu sai ga mutun yayi aure duk ya hige lai kamar gare shi ake tatsar kudi bai sai yawo take take amsar kudi duk ya tsotsaye Allah ya sauke haka da an yi sallah sai a shige malace au ma az-zulmati wat-tin ko kuma idan aka yi ruwa aka aka Allah ya sheka wasu ruwa sai zama to kuma rannan ga duhu aka yi kurtirɗin sada kuma ga caɓo ga duhu ga caɓo to za ka zo sallah ko ba za ka zo kuma ga lokacin sallah ya yi in ana in kuna a masallaci za ka haɗe sallah kawai in kuna a masallaci kawai za ku haɗe sallah in kuma kana gida ne abin ya faru yi sallah ka cikin gida uban baita idan ana masallaci misali sai maka sallar magariba ce sallar almuru aka sheka wasu ra kuma hanyar ku babu kyawu kawai malam abin da za a yi haka idan sallar liman ya tashi kawo lishayi kowa ya wace malik ya cewa la ma'az zulmati wahdaha amma ba a hada sallah guda bi saboda duhu babu tako kawai dan duhu kadai hanyar dan duhu duhu ne kawai amma yanzu kaga ba duba ga cikin uzuri ko saboda akwai totlight akwai tila zaka iya haska ka zo masallaci dan duhu shi kade ba a cewa ba a ba a zauwa masallaci ko za a haɗa sallah guda biyu sai a ce a jama'a tun da ana kofir bari mu haɗa sallar magariba da lishayi kowa ya shige ya shige ba a yi malaci wa fi jam'ihi lid-dini wahdahu qawlani dan game da shahada sallar sallah guda biyu dalilin tago da duhu malaci akwai zance guda biyu mashhurani da suka shahara gun malaman fiqh game da hada shi akwai zance guda biyu da suka zamanto da suka zamanto shahararru gun malamai malace wasifatul jam'i to yake hadawa idan idan aka hada ma ba alaihi ba kuma aka hada ba alaihi ba a wancan kadiyar kenan ta tabo da da duhu suka ce ana hada suka ce ba a ba a hadawa amma dai abin da yafi rinjaye shine ana hadawa to ya ne ake hada sallar in za a yi sallah guda biyu a lokaci guda ya za a yi malace wasifatul jam'i lidhalika an yu'azzi an yu'azzana lil maghribi shine ayi kiran sallah yu'azzina lil maghribi ayi kiran sallar maghriba alal minbari akan minbari da lasfilika misali yanzu to Allah kira da da lasfilika maghriba sai a kira idan kira maghriba alal manari awwala waqtiha a harkon lokacinta sai a kira sallah amma ba za a yi kama ba sai a jinkirta wa yu'akhkhira salataha qalilan sai a dan jinkirta sai a jinkirta sallar in aka kira sallah to za a jinkirta ba za a yi kama ba ai yanzu da an kira magriba ta da ake ko to amma idan za a hada sallar magriba da da lisha almuru da lisha malaci idan aka kira sallah sai a dan jinkirta idan aka jirkita summa yu'adhinu lil isha'i fi sahdi al masjidi cikin ɗakin cikin masallacin sai a yi kiran sallah wani na biyu na sallar wace sallar ishayi amma mun hafi da ɗaboye a ƙasa-ƙasa da sauti ba za a sa lasfirika ba ba za a yi amfani da lasfirika ba amma kiran sallar farin za a taka mimbari a kira sallah yanzu da ke da lasfirika za a kunna lasfirika a kira to na biyun kuma ba za a sa lasfirika ba sai a yi shi a ƙasa-ƙasa cikin masallaci kuma yusalluna qabla al-maghrib ash-shafqi kuma yusalluna sai su yi sallar magriba idan aka yi magriba aka ida sai kuma ayi sallar isha tun gabanin shafaqi be be guce ba be huce ba idan tun gabanin lokacin sallar isha be shigo ba dan ana sallar isha dai da lokacin da shafaqi ya ba ya bace to tun kakin ya bace to sai a hada sai ayi magriba ayi lisha sai a tashi a tafi amma kuma a rike in aka yi da sallah ba to ba a tsayawa waje cikin gida ake shigewa shi fa annabi sallallahu alaihi wasallam bai da fadodi yanzu malamai sun yi kowa fada musamman ma malaman zamani ustadai na zamani sun fi kowa fada ba haka bane a ga wa juna gaskiya wai dalibin ilimi ne fa ko shi na zaman fada ina shi dalibin ilimi dalibin ilimi karatu aka san shi da shi ko da yaushe a same ka da da littafi daga san dan kasuwa in ya kai dan kasuwa kullun cikin lisahi yake haka ne kaza ho in yaso kaza ya kawo zai wata ila yanzu misalin yana kaza to zai samu riba duk abo kaza za a samu riba kaza akan sa ya kamata mu kawo sa ton kaza ya kamata mu kawo kudin su kaza ne kudin nan aka samu riba su kuma abai kamata kaza ya kamata kullun cikin sa suke ba ga bane ba ga dalibin ilimi kamata kasance kullun cikin karatu kullun cikin bincike saboda ita kwakwalwa abincin ta karatu ne abincin kwakwalwa karatu ne kogobaita kwakwalwa tana ƙara buduwa ne ta hanyar nazari da bita kana bitar karatu amma kana ɗalibin ilimi ba ka karatu ba ɗalibi ba sunanka ta dai sakarci ne wallahi sakarci kake yi magabata magabata su karatu suke yi ko da cikin karatu magabata za ka sai mutum bai da lokacin fira an yi wani magabaci lokacin tun kakira samu irin kwamfuta da sallah da wace ce in zai shiga makewayi dush zai shiga ba alamin in zai shiga dush sai ya ba ɗannansa littafi ya ce karanta min daga huri kaza zaguwa huri kaza yana karantawa shi ɗan yana waje sau da ba a karatu a wanke wai ko wai sau da kadi ya yi zaman banza a dush in ya shiga ma ƙwaƙwalwa za ta yi tunani ta yi nazari cikin a harkar abin da ya shafi addini yaron yana waje bakin dush yana karantawa ana ƙala haddasa na ƙaza ƙala uban yana saurare a ciki bai ya zama a dush ma ya yi zaman banza ta gaske ɗalibin ilimi ya share awa yana yana yana tiktok duk ƴan matan tiktok ya san su wai ɗalibi duk ƴan matan tiktok ya san su ya share awa yana facebook kai yanzu lalacewa mu hawai hadda inda hausa hausa india zai ce ɗalibin ilimi na kallon hausa india saboda Allah yaushe bukhari zai zo na maka akai tsakani ba da Allah kai da ake bukatar ka zamanto yanzu magabata na gari su da tafai in aka bude to kwana ɗaya ne kwana biyu an soke littafi wallahi magabata yanzu misali iziya na ce ka soyo ta to su in nada in mutum ya fara tun daga bango na nan sai ya kai bango na na daga da dama sai na hagu sai ya liƙe shi min gilafin ila gila sai ya karanci amma mun sai son sai ka dan karan son malanta a cewa na malami ne kuma ba a karatu wannan kuskure ne ita malinta ba kai bane ke tallata kanka a'a karatu ke tallata mutum i karatun kawai eh Allah ya datar da mu malai yake cewa thumma yansarifu la sannan su wace wala yusalluna alwitra illa ba'da maghribi shafaqi amma ba za a yi shafa'i da wutiri ba sai shafaqi ya bace ba na sai lokacin sallar isha ya ya shigo kun gane idan aka za a hada sallar magariba da lishai inda niyya za a yi to shine za a kira sallah idan aka kira sallah sai a jinkirta magariba sai can an doki ɗan mintoci sai a yi wani kiran sallah a na biyu cikin masallaci in ya so sai a yi sallar magariba a yi sallar isha sannan kuma a watse to yaushe mutum zai shafai da wutiri shine ya bari sai lokacin da lokacin sallar lisha ya shigo sai ya shafai sada da wutirinsa mafhum طيب مالتي فصل فصلي wanda yazo ya karanta da mu as-sunanul muakkada sunnoni sallolin da manzon Allah ya ya ya zamanto ya dage yana yin su yace sunna muakkada shine ma wazaba alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya dage yana yi mالتي as-sunanul muakkadatu min as-salawati arba'atun ay min as-salawati arba'atun sunnoni muakkada na cikin sallah guda hudu ne mana sallolin suke sunna ce muakkada guda guda hudu al'ula na fari wahiya aukaduha alwitr tafi karfi tace mafi karfi a cikin su shine yin wutiri miye wutiri wutiri shine raka'a ɗaya da ake yi bayan sallar isha in ta shafa'i shafa'i shine raka'a guda biyu wutiri kuma shine wanda ake tilo daya mun fahimta kuma shi wutirin nan sha da siga guda biyu da ake yin sa zaka iya yin shafa'i raka'a guda biyu ka sallame ka tashi ka wutiri ka sallame kuma zaka iya hada shafa'i da wutiri huri guda amma ba zaka zauna zaman tahiyya ba ai mu yi bayanin nan ko Allah ya sa mu na fahimta malai ya cewa wa yadkhul waqtaha al-ikhtiyari bil faraj min salati al-isha al-akhirah lokacin da aka fi kauna ai shafa'i da wutiri ko a yi wutirin shi ne lokacin da aka yi sallar isha'i ta ƙarshe lokacin da aka yi sallar isha'i ta ƙarshe idan kai sallar isha'i da ƙarshe to a lokacin ake yin wutiri to kuma kafin wutirin ana so an ya kuna masbuqan bi shafa'i ana son ka ka hada shi da shafa'i munfasila anha bis salami amma ka ka rabe shi da sallama ka rabe shi da yin da sallama haka kenan zaka yi shafa'i kuma zaka yi wutiri yanzu dai al'amari an dan fara ganewa amma dai da mu muna yara ide da wayo na sa ana yin sallar isha'i eh raka'a bakwai ni na sani raka'a bakwai magariba raka'a biyar lisha raka'a bakwai dan ni an sha min tambaya wa'azi lokacin ban manta kusan irin ka doka wajen demil dis wajen demil dis mun taba tafiya wajen wani wa'azi ake min tambayar sallar isha raka'a bakwai duk da wannan karatun mai girma ne sallar isha raka'a hudu ce wancan shafa'i da wuce duka hada ake kuma duka gaba dai eh eh haka suke yi a suwai da suke sallama guda suke yi ba eh isha raka'a bakwai eh ake hudu a tashi a kawo uku sai a sallame Allah ya sauwake to ana yin shafa'i sannan ayi gutiri malaka cewa ويستحب أن أن يقرأ في الركعة الأولى من الشفاء بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى أنسو مستحبي با دولي با با تيلستا مكا با أنسو ككرنتا أركع أرفار تشفي هذا صوت الأعلى سبح اسم ربك الأعلى هذا وصوف إبراهيم وموسى سورة ديكي ننكو وفي الركعة الثانية أركعة بكما بقول يا أيها الكافرون كتن قل يا الكافرون وانا شيء أبن دي شهر أمذاب مالكية كما شيء أكيه أما إن كاكرنت والسوروري واندبا سوبا بك إليه با karanta wa'annan mustahabi ne ba dole bane zaka iya karanta me yake da suna mutum zai iya karanta suratul falaq a raka'ar farin misali a shafa'i ya karanta suratul ikhlas a raka'a ta biyu in ya tashi witiri kuma ya karanta suratul ikhlas duwa da kai ya daidaita in aya ka iya karanta abinda ake son dai kai kaka zauna ba kai ba dan manzo Allah bai taba wasa da shafa'i da bai taba wasa da witiri ba a halin tahiya ko kuma yana cikin gida ko bulaguro annabi yake yi annabi yana bulaguro bai nafila amma yana yin shafa'i da witiri yana witiri mun fahimta kaga mu yanzu nan maza ba su kai shafa'i da wuturi ba tsakani da Allah ko ba ka bane ba ga wa juna gaskiya dama dama mata ko su ba da irin yaran ɗan demil kin gaba ba dai fa ɗan demil wannan sai da a tayya su da addu'a ba haka bane a wannan ɗan demil kin dai ko su karatu guda suka iya a yi wanka a taibiki a tatsi miji su wannan sun kware sun yi uwayen su kwarewa wannan bangaren amma dai bangaren ibada gaskiya Allah ne ya ƙaro fa asiri wala kowa ya sani mutum mutum mai mata ya sani ya gauro ba a magana da kai malaki ta wafin raka'ati al-witr idan mutum ya zo raka'ar witri bi qul huwa Allahu ahad ya karanta qul huwa Allahu ahad wal mu'awwidhatayn da kuma suratul falaq da suratul ikhlas ashe safai da witri karatun da ake yi son samu ne raka'ar farin shafa'i ka karanta suratul a'la raka'a ta bi suratul kafirun sai ka sallame ka tashi ka karanta raka'a ta uku kenan witri ko sai ka karanta suratul ikhlas suratul falaq suratul nas wannan shine abun da aka so mustahabi ne kun gane masha Allah in kai kuma ba wannan ba ne da kai ka da ka kai balihi mana ce wa man nama anhu duk wanda yayi wa man nasiya alwitra aw nama anhu thumma istayqadha وقد بقي لطلوع الشمس مقدار ركعة أو ركعتين فإنه يترك الوتر ويصلي الصبح إذا متم برتي يدوكي سا برتي يي أوان غبا متم ko kuma ya manta bai yi wutiri ba ko da ya falka lokacin wa qad baqiya li tulu'i shams miqdara rak'a rana ta kusa fita rana ta kusa fita ko ba zan san alfijiri yake to ba ke zancen rana ta kusa fita fatan mace mai kadari raka'a cewa bai huce ya raka'a bi rana ta fito rana ta fito to zai ta yi wutirin ne a'a ba da ce ba zai yi wutiri ba sai ya je yayi sallar subahi saboda ita subahi ta ce ita ce farilla ita ce dole sa aka ita wacce sunna ce muakkada to ba yanzu ba wannan wai in kaga shi na wallahi alazim akwai wanda fa in kaga yayi wutiri to daga watan Ramadan sai watan Ramadan wallahi alazim akwai su daga shi ma far wutiri inda za a bar sa shi yayi sa wallahi ba zai yi ba ta kama dole liman yana yi shi ma yayi shi ma akwai wanda ba sa yi da ayi wannan rak'at cikin 10 ko 12 sai ya to kawai warke wasa kuma fa in ya taho zama shi yana surutu ana hira ai wani yayi kaza ai je Manchester ai je Real ai kaza shikenan kawai ai wane ya kori mata ta ai wane ta kare gai ai kai da ta karewa baka sani ba ana raba lada kana ta sarbe kaza wallahi malam mai ta'alimi yayi gaskiya ce wal jununu fununun hauka kala kala ce kaga wato cikin dubabi ma hauka ce baka sani ba kai akwai hauka ta huce ana bada lada kaza kana surutu ko kana kallon kwallo tsakani fa da Allah akwai hauka ta huce wannan tsakani fa da Allah eh ko kallon sai ko kuma buga lido ko mutun ya buga lido la haula wala quwwata illa billah cikin azumi ba ko kasu duk ana yi ko Allah ya sauke uwa uba dai gigaran ta hai komai matsala wallahi gigara dai ko matsalar ki ba gigara duk abin da zaka yi wa Allah Allah zai iya yahe maka ko in ka roki shi gafara amma wanda kai babu shi Allah ba zai yafe maka ba sai in ka roke shi gafara ikali akwai shi dari kuma kullum abin da ke babu tare shawara ko wallahi ka dinga damuwa da kanka da laifin da kake wa Allah bar damuwa da laifin wani dan ba wanda Allah zai tambaye ka laifin sa kai na Allah zai tambayar kanka laifin ka daga jida naka laifin bashir Allah ta alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idha hadaytum kowa ya ta kai ne ba jama'a kaga damu da kowa kada kowa ya tada ma da hankali jida kanka Allah ya dacar da mu malai yake cewa wayan tasa alwaqtu li thalath rak'at in kuma har lokacin kafin fitowar rana zai kai zai iya yin raka'a uku kafin rana ta fito to mallai yace ya rashi sai yake cewa fa innahu yatruku alwut fa innahu aw arba'a rak'at ko kuma zai iya raka'a ma hudu fa innahu yusalli alwitra abunda zashi shine yayi wutiri ثم الصبح sannan yayi yayi sallar subahi sai yayi sallar wutri raka'a guda ɗaya tilo sannan kuma yaje yayi sallar subahi in har lokaci zai bashi dama yayi raka'a guda uku ko kuma raka'a guda hudu wa in ittasa'ali khams raka'atin in kuma damar za ta bashi har zai yayi sallar raka'a guda biyar to malaka cewa sallar shafa'a wal witr sai shafa'i da wutri was subha da kuma abinnan abinnan muke suna sallar subahi ai zai shafa'i raka'a bi yayi wutri raka'a nawa daya sai kuma yazo yi sallar subahi raka'a nawa kenan biyar wata raka'al fajr sai bar raka'atan al-fajr wayin ittasali sab'i raka'atin in kuma lokaci zai basa yayi raka'a bakwai marti sallar shafa'a wal witra wal fajr was subha wa zai sallar shafa'i ya shafa'i raka'a biyu idan ko sannan yayi wutiri raka'a nawa uku sai kuma zaka yi ka atanil fajr raka'a nawa biyu sai tashi raka'a biyar sai ya kawo sallar subahi raka'a nawa daga raka'a buku kenan in akwai dama in akwai lokaci to wannan shine da kamata abin da kamata mu sani kenan ko ashe kaga yin wutiri na da na da muhimmanci da Allah jama'a duk wanda ya san baya yin wuturi ko ina wa kaina da duk mai saurare nasiha da kai kokari ka roki Allah ya taimake ka da yin wuturi wallahi alazim uqsimu billah alladhi la ilaha ghayruhu akwai alkhair cikin tare da yin sallar wuturi in ba ka yi kakkawa damu kawai in zaka shiga kwana yi arwalla yirka a guda kwanta kai wuturi wallahi kai wuturi amma kakka yarda ka kwanta ba kai sallar wuciri ba kakki yarda ki kwanta ba ki sallar wuciri ba akwai alkharraji dama cikin yin sallar wuciri mun fahimta mahama kana al'amar kai in kaga baka ma in kaga ka gaji kana ganin in ka zo gida baka iya yin aikin komai sai kwana saman hanya kai ta ya tabbata a sunna annabi yana yin ta sama abun hawansa mun fahimta saboda ka kirdadi ka samu alkharran da ke cikinta to sai sallah ta bi cikin sallah abin salloli da sunna muakkada mala ce as-saniya salatul eid da sallar eid guda biyu eid guda biyu eidul fitr wa eidul adha sallar babbar sallah da kuma sallar karama da muke fada ko da muke fada mala ce wahiya sunnatul muakkada sunna ce muakkada fi haƙƙi man talzimuhu al-jumu'a duk wanda juma'a ta wajiba akan sa ta sallar idi ta wajiba akan sa amma mustahabbatun fi haqqi al-'abd wal musafir wal mar'a mustahabbi ne game da sha'anin wanda ke cikin halin bulaguro da bawa da mace an so su zo in ba su zo su laihi ba dan mace bata je sallar idi ba ta laihi ba dan wanda ke cikin halin bulaguro bai su zo sallar idi ba bai laihi ba dan wanda dan bawa bai je sallar idi ba bai laifi ba. To ya ake yin sallar idi jama'a, ba ce wasifatu ha raka'ata ne, ita sallar idi raka'a biyu ne, mu rike da kyau in ka zo sallar idi masallacin idi ba ka yin nafila ba, ai, kawai zauna za ka kashi da tafi ka, ka ta kabarbari da tahmidat kana gode wa Allah, su ake bukatar kai ba a son kai raka'a, ba a son kai nafila, illa Allahumma ya kasance cikin masallaci za a yi ta to inda har cikin masallaci da in ka shigo sai kayi raka'a tahiyatul masjid ban bai karatun to raka'a biyu ake yi biqram te idan mutum ya shigo masallaci liman yana hudu ba zai tahiyatul masjid ko ba zai yi ba iya abinda malamai suka faɗa abinda yake mashhuri gun madadar jamhur banda malaman malikiya a cikin shine cewa zai yi tahiyatul masjid ya zauna ko gobe in ka zo masallaci kai iske liman na hudu ba ina fila raka'a bi kaza shi ne al-mashhur inda al-mashhur inda al-jumhur Allah ya dace da mu daka na'am mun fahimta idan mutun ya zo masallaci ranar juma'a liman yana khutba sai ka shigo cikin masallaci ba harabar masallaci ba cikin ɗakin cikin masallaci ake ranci cikin masallaci kuma liman yana khutba to zaki sai kai raka'a guda bi sannan ka zauna wannan shine fatawar malamai magabata akai abin da yake mashhur yafi inganta duk da wasu sun ce ba za ka yi ba sai dai mafi rinjayen zancen shine za ka yi mun fahimta Allah ya dace da mu to yadda ake yin ta rak'ata da bighairi azani wala iqama ranar idi ba a kiran sallah ba a iqama in za a sallah ba a kiran sallah ranar ladan ya tashi daga aiki ba a ladanci kuma ba a iqama saboda nafila ce yukabbiru fil ula ba'da takbiratul ihrami sit rak'at ita ana yin kabbara kabbara guda shida ne bayan kabbara harama idan kace Allahu akbar idan limai ce Allahu akbar to zai kabbara guda shida bayan ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har guda shida eh baya ba sai ka daga hannu ba idan aka daga hannu na farin ya Allahu akbar ya wadatar sai ka rike hannunka ta yi kawai sai kai Allahu kai kabbar ta hukum har ta shida ba za ka daga hannu ba in kuma ka daga suka ce babu malaman malikiya da sun ce ba a dagawa amma dan ka daga ba kai laifi ga gun wasu malamai wallahu ta'ala a'lam da ka ana yin kabbara guda nawa jiya na faɗa cikin ummatul akam ko tace har yanzu akwai wanda bai san kabbara nawa bane ake sallar idi kuma ya shi ba shi na zuwa sallar idi shi ne ana yi da amma ga tabbashi ɗanawa ake yi bai sani ba ba ga wani wannan wannan bai sani amma ga tambaye shi ‘yan ƙwallo juyar masu hawa teren ɗana sai su maka ɗa sha biyu ne ko ɗana wani sha biyu ne ko sha uku ne eh sha ne hada gola duka sha ɗaya ne ba Allah ya dace da mu zai ba ka amsa amma ne sallar idi duk shekara bar shi ake amma bai sarar kowa dalawa ba ake to raka a farin kabbara bako ake yi bayan ana yin kabbara harama ita ce ta farin sannan kuma a zo da raka a guda shida malaki ce wa fi sanati khamsu takbiratin a raka'a ta biyu ana kabbara guda biyar ne kabbara biyar ake bayan bayan kai kabbara tashi kai Allahu akbar ka sai za ka miƙe sai sai ka kabbara ko to in ka miƙe sai kuma kai kabbara guda guda biyar wannan su ne kabbarin da ake yi kun bayyana mala ce wala yustahabu raf'ul yadaini fi shay'in min at-takbir siwa at-takbirat al-ihram ba a son ka daga hannu bai zan dole ba sai ka daga hannu a cikin kowace kabbara ba da kabbara harama in ka ce Allahu akbar ya wadatar a guda tabi ko Allahu akbar Allahu akbar har ai guda shidan nan ko kuma guda bakwai وإن وإن نسي التكبيرة إن كو يمنتا da kabarbari faja ilaihi ma lam yada yadahu ala rukbatayhi to zai dawo ne zuwa gare sa zai dawo ya saki kabarbare idan mutun ya manta ya kabar haraba guda to sai shiga karatu sai shiga karatun sa na Fatiha kabara daya bai kabara bai ka takbirat ba to sai ka tuna kafin ka je ka daga hannunka da ruku'i kamar ce zai dawo ya sake kabarbarin sai ya sake sabon karatu kuma in yayi da sai ya sujuda bayan ya ya sallame sallah kun gane wa yustahabbu al-jahru bit-takbiri kuma an so a bayyana takbirin Allahu akbar wat-tatayyub kuma ana son takbir kina ake so ake ni da Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا أقاري أوتر رواية أوتر رواية باب ونن نقر شم to wannan kana son a bayyana kowa ya dinga yi sama sama ba a son kai kasa kasa sama sama zaka dinga yi sanan wat tayyib da kuma sa tirari ana son kowa ya nemo tsadaddan tirari a sallah ya sa mai kanshi ba mai cutarwa ba wata zayyana kuma su ake kowa ya zama to dan gayi kai steve ayo suwaga a fito ranar idi ana su mutun yayo ado ka koyi adaka wajen wajen ado fiya yadda zaka ta tambayar aure kuza wasu mutane suna ba na ganin in zaka je tambayar ado kai ado in zaka je tambayar aure kai ado ba na ganin haka kawai ka tafiyar ka adi ka tafiya daga yadda kake kaga ko baita e ba lai kawai ka nemo wani sifar kamar kinka ka sa kawai ka ba dai ganewa amma ka dai ka sa shadda da kuma wala Allah a shekara so da kake yi dinka ta sai ta dibe mai maski da kayo da riya akwai kawai ka tafi ka san mai za a gane ka wala ba abun nan mun baita to so ki ga at-tazayyun bi thiyabil jadida inda hali ka sa sabin kaya ka sa sabin tufafi kai ado da sabon ai maka burade mai kyau ka kai hula mai kyau ka sa sabin takalmi ka ka hito da kyau ka komo saurayi a gyara maka kai da kyau ka hito matashi liman ya kadiru alaiha amma ba da kowa ba da wanda yake da iko kai ka je ka kashe kudin ka kuma ya kasance ya kasance baka da na shinkawa ka je kai din kuma babu na shinkawa ana ƙara sallah kuma a barka da shi dali hukun fahimta Allah ya datar da mu mafo tayyib alamin musa idan nan zamu tsaya take a cikin wannan karatu malike cewa wa rujuu min tariqin ghayr allati jaa minha kuma in ka dawo daga idi ka canza kai ishe cikin hanya in ka tafi wannan hanyar idan ka dawo ka bi wata hanya ka kewayo sannan kuma wal fitru qawla rawahi ila al musalli fi id al fitr da kuma cin abinci da safe ranar karamar sallah ana son kakkake masallaci baka ci komi ba wayannan kajin da zabin da kaso aka soya maka kawai ka kare kashi malan kai aswaki da kawar kaza ko kuma zabo ka taushe da ji lafiyayye sannan kuma ka kama hanya zuwa masallaci kana gyadi kana alhamdulillah ka ji dadin kabbara ba a son aje ba a karya ba ranar karamar sallah amma ranar babbar sallah so ake a jinkirta sai an dawo ko kuma da babbar sallah ba a son ka ci abinci sai in ka dawo karamar sallah kuma ka ci kafin ka je masallaci wa ta'khiruhu fi idin nahari a jinkita cin abinci ranar babbar sallah wa takbiru fi akhiri fi fi aqbi khamsa fi aqbi 15 farida da yin kabarbari bayan sallar farilla guda 15 idan bayan kwana nawa kwana uku tunda duk kullu ana sallah guda biyar bayan kwana 15 sallah 15 ana son duk sallah in aka yi a dinga kabbara da liman da mamu da kowa masallaci a dinga Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kowa ana son yi har cikin kasuwa yi ake ba kana saman moto ana yi cikin adaidaita ana yi menita yana ba da kuɗi yana yi kana amsa kana yi kamar ba ake so a tai a wannan kwadakin a raya su da kwada da bari. awwaluha zuhur yawmin nahar farkon ana fara yin abin nan ne kabarbari daga azhar ranar yanka ranar yanka babba sallah babba sallah tun daga azhar eh aka yi idi aka so aka sallah azhar to tun daga nan za a farawa wa akhiruha subh yawmin rabi' minhu to kuma ba za a kare ba sai ranar asuba ta ranar hudu eh aka kwana daya biyu na uku na hudu ya ka tashi to shikenan sai a tsaye da kabarbarin yadda ake yin ta shine kace Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allah shine Allah bai girma Allah mai girma Allah mai girma ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah Allah mai girma kuma shi ya cancanta a gode masa shi abin da kake faɗa wannan abin ake so a maimaita mata za su faɗa yara za su faɗa kawai ka koya ma dan diyanka da ku yi sallah kawai a tai Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd mace na tuka tuwo za ta yi namiji yaro na wanke wanke zai kowa ma za yi shi kun bai ci karatun to kuma ne ya kai mata mu kwana Allah ya dace da mu Allah subhanahu wataala ya sanya alkhairi da albarka cikin abin makaranta kurakure Allah subhanahu wataala ya gafarta tafaddal eh eh ba dole bane sai mutum ya dai kawai abinda ake bukata shi da yin kamar barin shine ake bukata wallahu ta'ala alam salar gawa ai ana yin kabara guda guda hudu idan ka ce Allahu akbar kai ka daga hannu kabara harma sauran takbirat ba sai ka daga hannu ba Allah ya dacar da mu Allah subhanahu wataala ya sa mu yin lafiya ya sanya albarka a rayuwarmu ya sanya albarka a zuriyarmu ya sanya albarka a kasuwancinmu ya rufa mu da asiri duniya da alkiyama Allah ya hada mu da annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kasar tamu mai tsada wannan uwar tamu kasar mai tarin alkhairi da albarka Niger muna roƙon Allah da suna tsarkaka Allah ya tsare mu na ita Allah kai ne alhafizu Allah ka kare mu na ita ya Allah kai ne mai tunkuɗe dukkanin wani shari duk mai nuhin mu da shari Allah ka tunkuɗe mu na shi ‘yan uwanmu na ƙasar Falastin shige cikin halin ha'ulayi Allah ka musu agaji, Allah ka musu agaji, Allah ka taimake su a rayuwa, Allah ka taimake su da rundunar da ba sa gani, ya Allah ka ɗora su akan makiya, Allah ka ɗora su akan makiya. Wannan faɗa ne wanda ana ta yaƙi ne ba don kuma saboda addini, wasu na ganin kamar yaƙi ne na ƙasa a'a, yaƙi ne na addini. Wallahi akwai buƙatar musulmi mu dinga tage ‘yan uwanmu na Falastin da da addu'o'i duk lokacin da kai sallah ka roki Allah ya kare kasar Palestine Allah ya daga musulunci da musulmi Allah ya darka ki kafirci da kafirai Allah subhanahu wataala ya samu wani lafiya subhanakallahumma wa bihamdika tashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh